إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرن دهدو دوتا شدا شكرة تدبو دير دريهدو دتلاتين دا شدا hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na goma sha biyu a cikin tafsirin wannan sura mai albarka na suratu a tauba a yau da taimakon Allah madaukin sarki za mu tashi ne akan aya ta tamanin daidai faɗin Allah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum da yake ayoyin da suke magana akan hukuncin munafukai kamar yadda Qur'ani ya kawo dalla dalla musamman a cikin wannan sura da ake ce da ita al-fadhiha suratul tauba na'am malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين imam dahak Allah ya kara masa rahama yake cewa yayin da Allah ya saukar da wannan aya saboda rahama da tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa inna Allah qad rakhasa li fala azidanna ala 70 la'alla Allah an yakfira lahum yace lalle Allah ya sauƙaƙa mun ya kuma bani dama ce wallahi zan ƙara sama da ma 70 din istighfari din zan neman musu gafara su munafukai Allah ya fi musu inda zan nema sama da saba'in din Allah ya fi musu wallahi zan yi haka din sai kuma Allah ya saukar da sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yakfir Allah lahum Allah ya ce daidai ne ko ka neman musu gafara ko kuma ka ji ka neman musu gafara lalle Allah madaukin sarki dai ba zai gafarta musu ba to shine ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka nema musu gafara ko kada ka nema musu gafara istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ay lan yaghfir Allah lahum lalle Allah ba zai gafarta musu ba ko da ku ka nema musu gafara 70 marra kalmar 70 din tana nufin wani wato wata lamba mai yawa kamar da wasu ka ce sau dubin dubata da za ka nema musu gafara sau saba'in falan yakfir Allahu lahum Allah bai zai gafarta musu ba balarabe yana amfani da kalmar saba'in yana nufin wato lamba wacce take babban lamba wanda yake nuna abu mai yawa kenan shi yasa suka ce zikiru adadu saba'ina lil mubalaghati fil ya'si an tama'il magfira fadin adadi na saba'in din dan akai bayani ne wajen matuka wajen ɗauke tsammani cewa ko da sama da haka ne ma Allah bai zai yafe musu ba kaga wannan yana nuna mana hadarin munafurci kenan hadarin munafurci hadarin munafurci Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi ba dan komai ba saboda sun kafirce wa Allah munafikai sun kafirce wa Allah sun kafirce wa annabin Allah wallahu la yahdi alqaumal fasiqin lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ne alkharijina an ta'atillah waɗanda suka yi fito na fito suka bi ubangiji tabaraka ta'ala ba su yi masa da'a ba wannan aya tana nuna mana lallai munafiki idan ya mutu yana munafurci to yana tare da azabar ubangiji tabaraka ta'ala dawwamammiya Allah ka raba mu da munafurci to bayan nan sai ce mai mara فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا نعم لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون wannan aya tana magana ne akan yakin tabuka da kuma waɗanda suka ƙi su je yakin Allah ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah waɗanda suka ƙi zuwa yakin tabuka sun yi farin ciki kuma sun yi alfahari bi maq'adihim kalmar maq'ad tana nufin qu'ud saboda zaman su khilafa rasulillah sabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana sun saba wa annabi shi ya tafi su kuma suna zaune mukhalafatan li rasulillah dan su saba wa manzon Allah hina sara yayin da ya tafi su kuma aqamu suka yi zaman su وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما سنكي سنكما كامتش سي جهادي da dukiyarsu da rayukansu saboda Allah waƙalu suka ci gaba da cewa ga masu fita yakin la tanfiru fil harri kar ku fita cikin zafin rana yakin tabuka lokaci ne da aka yi shi wato na tsananin zafin rana ga yunwa ga talauci ga gari ya yi zafi ga ba abinci sai waɗannan munafukai almukhallafuna khilafa rasulillah sai suke ziga waɗanda suke tafiyar ko wanda za su tafi ɗin ko suke ziga kansu da kansu la tanfiru fil har kar ku yadda ku fita cikin wannan zafin rana me zafi ku biya muhammadu Allah ya ce ƙul naru jahannama ashaddu harra ka gaya musu wutar jahannama aiko ita ce tafi tsananin zafi ba yanzu sun kisa je yaƙi saboda jin tsoron zafin rana ba to gaya musu wutar jahannama ita tafi tsananin zafi law kanu yafqahun da a ce su sun sani kalmar yafqahuna anan tana nufin ya'lamun ko kuma suna fahimta suna ganewa kamar yadda ya zo a riwayar ko a alƙur'anin abdullahi dan mas'ud فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون أكرار عبد الله بن مسعود a mushafinsa amma a nan laukanu ya fukahun shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi ya fukahuna din ya alamuna ne ya alamuna ne ya fukahuna ne Allah ya ce faliyat haku kalilan su yi dariya kaɗan saboda su annabi sun fita cikin zafin rana cikin talauci su ko munafukai suna ta dariya suna murna a gaya musu su yi dariya kaɗan wal yabku kasira amma kuma za su yi kuka mai tarin yawa faliyat haku kalilan fasayabukuna kasiran kenan su yi dariya kaɗan amma da sannu za su yi kuka mai tarin yawa duk wanda ya dariya mai yawa ko wanda ya dariya kaɗan kaɗan dariya kaɗan to yana haifar da kuka mai tarin yawa to ina ga wanda ya dariya mai yawa wanda ya dariya mai yawa falyadhaku qalilan walyabku kathiran jaza'an bima kanu yaksibun wannan sakamako ne dangane da abinda suka kasance suna aikatawa anas dan malik ya rawaito hadisi kamar yadda ya cikin sahih bukhari a a gargashin tafsirin ayan nan la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa walau ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani ya ku mutane la dhahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kasira amma la da kukan ku yayi yawa annabi ya ce da kun san me ya sani sallallahu alaihi wasallam na sha'anin alkiyama da rayuwa da mutuwa da irin hisabi da Allah zai yi wa bayansa to wallahi da dariyar ku kaɗan ce kukanku kuma shi ne zai fi yawa shi yasa shi ɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dariyarsa ta zama kaɗan ce kukansa kuma shi yake mai yawa amma me yasa muke yawan dariya saboda ba mu san abin da ya sani ba ina yanzu misali wanda yake kwance a kabari wanda ya mutu daga nan zuwa shekaru tun da ake mutuwa akwai wanda za ce yana dariya ha Allahu alam da halin da suke ciki tashin hankalin kiyama tashin hankalin kabari da kwanciyar kabari tashin hankalin hisabi da lissafi da za a yi wa bawa wannan tunanin kadai ya ishe mutum tashin hankali ya zamanto ba zai shagaltu da duniya ba har yanzu yana yawan ta dariya amma yanzu har shiri ake a kafafen watsa labarai wai wai mu kyakyata ƙwarai kuwa لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kuma kun yi kuka da yawa shi sa manzan Allah yake cewa ku yi kuka ku zubar da hawayenku a wannan duniya idan kukan bai zo ba ku kirkiri kukan ku sa kanku kuka ko ku yi kuka dan me yasa ba ku yi kuka ba an fahimta kuwa ka yi kuka don jin tsoron Allah idan kukan ya gagara ha to ka yi kuka saboda me yasa zuciyarka ta kekashe baka kuka don tsoron Allah ka yi kuka akan wannan rashin yin kukan dan ka tuna da ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai wata riwaya ta abu ya'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ya ku mutane ubku ku yi kuka fa in lam tastati'u fatabakau idan kuka kasa yin kukan to ku kirkiri kukan ku yi kuka dan me yasa ba ku kuka ba yace fa inna ahlan nari yabkuna fi nari hatta تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول yace yace ‘yan wuta suna yin kuka a cikin wutar jahannama hawayensu yana tsiyaya daga idansu har sai hawayen nan ya zamanto kamar hanyar gudanar ruwa ka duba ruwa idan yana ina bin wuri ba yana fasa wuri ya yi kansa hanya ba to saboda tsabar zuban hawaye na 'yan wutar jahannama da kuka yadda yake zuba hawaye yadda yake zuba a fuska sai da ya yi zane a fuskarsu saboda tsabar yawan yin kuka daga cikin salaf salih magabata na kwarai akwai waɗanda aka ruwaito an ce a fuskarsu kamar zane ne daga idansu zuwa nan zuwa haɓarsu kamar zane ne kamar sawa aka aka zana ashe tsabar koyaushe hawaye ne yake diga a fuskar su shine har yayi alama na wannan zuban hawaye ba irin ni da kai ba yanzu za mu yi kuka ne don mun faɗi a jam'iyya ba irin ni da kai ba ne yanzu za mu yi kuka ne idan wata hasara ta duniya ta same mu kayanka a kasuwa ya kari ko an maka gobara ko an maka sata ko an kore ka aiki a lokacin za ka yi kuka la ilaha illallah wannan yana nuna mana wato muhimmancin mutum ya rinka zubar da hawaye wannan imam al-haisami ya ce wannan hadisin a cikinsa akwai wani yazidul rikashi mutum ne abin cewa ma'ana wasu malaman sauran na shi sai dai an inganta shi duk da cewa yana da rauni akwai malaman da suka inganta riwayarsa kamar yadda ya a cikin majma'ul zawaid kuma al ya kawo nan riwaya a cikin sharhus sunna to Allah ya ce mai kuma فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعوا مع الخالفين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أنا magana akan yakin tabuka idan har Allah ya dawo da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga yakin tabuka ila ta'ifatin minhum zuwa ga wasu jama'a daga cikin su waɗanda suka ƙi zuwa yakin me yasa aka ce ta'ifa wasu jama'a daga cikin su saboda ba duka wanda ya ki zuwa yakin tabuka ne ya zama munafiki ba akwai masu uzuri ko akwai tsofaffi akwai marasa lafiya akwai mata to shi yasa aka ce ila ta'ifatin minhum wani bangare daga cikin wanda ba su je yakin tabukan ba ana nufin wato ba duka ne wanda in sun ki zuwa da suka ki zuwa yakin tabukan suka zama munafukai ba idan ka koma ka haɗu da wasu ɓangare daga cikinsu fasta'adanuka lil khuruji suka sake neman izininka dan su fita wani yakin tare da kai faƙul gaya musu lan takhruju ma'iya abadan ai ba za ku sake fita yaƙi tare da ni ba har abada walan tuqatilu ma'iya aduwa kuma ba za ku taba zuwa ku yaƙi abokin gaba tare da ni ba Allah ya yi fushi kenan manzon Allah ya fushi ba kun ki ku je yakin tabuka ba kun zuga mutane kun ce kada a je saboda zafin rana yanzu kuma an zo za a fita wani yakin saboda munafurci dan ku yi kwaba wa kanku ku rufa kanku ku nuna na kirki ne ku ce kun zo za a tafi da ku to ba za ku fita tare da ni ba ai mun gane ku munafukai ne لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة أي كو كن يدد كزونا أجدا كي كجياكي أول مرة تنفركو أي بكو يدبا da kun yadda da kun zo mun fita yaƙi tare da ku haka audu ma alkhalifina ku je ku ci gaba da zama tare da waɗanda suke sabawa ko tare da waɗanda suka hallafe suka tsaya a baya suka ƙi zuwa ku je ku zauna tare da mata ku je ku zauna tare da yara ko kuma ku je ku zauna tare da dukkan waɗanda suke sha'awar saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin fita ya kukansa wannan dai manzon Allah ya yi fushi kenan saboda mummunan aikin da suka yi kawai mutum ne ya yi maka wani abu yanzu sai ka kyale shi ka ce akwai gaba ai sai nan gaba sai ya zo suka ce a ai ka bayyana kanka ni ai ba ni ba kai ni kan ba za mu sake haduwa inuwa ta hada mu da ni da kai akan abu kaza an daina saboda ka bayyana mun kai munafiki ne lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil uudi awwala marratin kun yadda kun fi zaben ku zauna a gida ku ki ku je yaki tun farko fa qaudu ma al khalifina ku je ku ci gaba da zama tare da masu zama a gida wannan yana nuna mana hadarin kin fita yaki tare da annabi kenan yayin da ya kira a fita jama'a ku sani dole ne in aka ce aka hura kuje na yaki aka ce a zo a fita wanda yake da lafiya bai da uzurin ciwo ko cuta ko tsufa ko na makamancin wannan to fa dole sai ya fita duk wanda bai fita ba ya shiga layin munafukai ko ba munafiki bane ba to ya bi layi irin na munafukai su wajibi ne sai an fita sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a a wannan babi sai an masa da'a a cikin wannan sha'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan munafikai kenan to sai Allah ya ce me kuma wala ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
Allah ya ci gaba da faɗin hukunci akan waɗannan mutane wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kada kai sallah ga ɗaya daga cikin su da ya mutu har abada kowaye inda ya mutu a cikin su kakkai mai sallah ka rabu da su kawai haza abu yayi zafi kenan wala taqum ala qabri kakka tsaya akan kabarin sa kai mai addu'a duk munafikin da ya sake mutuwa a madina daga yanzu karka yi mai sallah karka tsaya akan kabarinsa kuma kada ka je binne shi innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda lalle su sun kafirce da Allah da manzon Allah wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu suna fasikai bayan wannan aya malamai suke cewa manzon Allah bai sake yin sallah ga wani munafiki ba kuma bai taba tsayawa a kan kabarin ko ya binne wani munafiki ba har ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya hana shi saboda Allah ya hana shi malaman tafsiri suka ce Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai na duniya gaba daya da ya rayu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake rashin lafiya ya ga zai mutu sai ya aika wa annabi ku kula fa gani yayi zai mutu sai ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ku ce wa Muhammad ya zo ka duba fa munafiki ne a munafikan ma shine yake rike da tuta amma yanzu da ya ga mutuwa ta zo masa yace a aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da Allah ya zo ashe yana da amfani manzo Allah yana zuwa ka duba tawadu'u da kankan da kai irin na manzo Allah sai annabi ya ce ya je gidan nashi kar ku manta shi wannan shugaban munafikan wato akwai ɗansa kuma sahabi ne abun mamaki wala malamai suka ce saboda yakana irin ta annabi da kawaici irin na manzo Allah da kuma alfarma ta ɗansa saboda shi kansa ɗan ɗan ya ce ya rasulullah na san dai halin babana amma duk Allah ka yi masa addu'a wani ko Allah zai sauƙaƙa masa azabar ma'ana shi kansa ɗan ya san uban ɗan wuta ne amma dan yi masa addu'a maimakon a ninka masa azaba a sauƙaƙa masa ka ji illan munafurci ko ai malam ba daɗi a cewa ni munafiki ne ba daɗi wallahi ka ji ana nuna ka ana cewa wani wallahi munafiki ne in ya zo ku kama bakin ku ka zama matsala wani bada ya zo ake bajewa daga wuri yana zuwa za ka dawa ne to sai an ji Allah tashe mu lafiya wallahi ni ma dai ina da uzuri na yi gaba duk bajewa ake saboda zaman sa masifa ne in dai kuka hada inuwa da shi bi idan Allah ta'ala sai ya samu sharrin da zai kulla ko wa ku ko wa wani ba zakaji kenan Allah kiyaye mu wanda Allah yana shiga wurinsa sai ya ce kak ahlakaka hubbul yahud yace ya kai dan salulu san yahudawa ya halakar da kai ka duba kinaya irin ta annabi bai ce munafuncinka ya halakar da kai ba sai ya nuna cewa kana san yahudawa ka nuna fifikon yahudawa akan mu gashi yanzu san yahudawa ya halakar da kai ka san me yace da shi yace ya muhammad ya kai manzan Allah ni fa ba na aika ka zo nan wurin bane dan ka ci mutunci na inni lam ab'as ilayka litu'annibani ba na turo bane dan ka tozarta ni ka wulakanta ni inna ma bu'isu ilayka lisastaghfira li na aika a ce ka zo ne dan ka nema mun gafara sai ya ce abin da nake son ka da shi wannan abayar taka ka bani ita a yi min likkafani da ita ko na samu jin kai da rahama saboda albarkacin rigarka a wata riwayar ɗan ne ya aika ya daɗa goyon bayan abin da uban ya faɗa ya ce ya muhammadu ka ba da rigarka a lallaɓe babana a ciki wani hadisi imam al-hakim da imam al-baihaqi ne suka ruwaito shi kamar yadda yazo a cikin takhrij a hadis al-mishka ay a hadis al-kashaf na imam az-zailai um hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa riwayar da ta zo take cewa ɗansa ya nemi annabi ya bayar da rigansa a lullube shi a cikin ɗan wannan ta cikin sahih bukhari yanzu wannan hadisin ba tonan asiri bane ga munafukai ga shugaban munafukan gabaki daya ya dawo daga baya yana neman annabi ya neman masa gafara shi ba wannan gaba ɗaya rayuwarsa ya yi ta ne akan yaya zai halakar da annabi zai halakar da addinin Allah yaya idan musulunci ya ci gaba zai dankwafe musulunci ya yi ta haɗa kai da yahudawa ana cutar manzan Allah gaba ɗaya rayuwarsu kenan amma Allah da yake Allah shine ubangiji maɗaukakin sarki a gidansa sai ya fitar masa da wakilin annabi na gaskiya yukhrijul hayya min al-mayyit kenan Allah yana fitar da rayayye daga mai daga matacce kamar yadda yake fitar da matacce daga raye a wata riwaya kamar yadda ubaidullah ibn abdullahi ibn abbas ya ruwaito daga umar bin khattab Allah kara masa yadda cewa yayin da wannan shugaban munafukai ya mutu abdullahi ibn ubay ibn salul sai aka kira manzo Allah aka ce zai mai sallah manzo Allah ya zo ya tsaya akan kabarin shi a kan gawansa zai masa sallah daga Umar ibn Khattab kai aka rawaito magana da gare shi yace annabi ya tsaya ni ma sai na tsaya a bayansa naga zai kabbara sallah sai na ce ya rasulullah yaya za ka yi sallah ga shugaban munafukai wanda shi ya ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a kanka yaya za ka yi haka kuma ka san maƙiyin Allah ne ka san cewa maƙiyinka ne kuma ka san maƙiyin addini ne ya za ka yi masalla kawai malam Allah sallallahu alaihi sallama sai murmushi na'am eh sai murmushi sai murmushi wa kala akhir anni ya umar yasa annan sai ya tura umar ya ce gafara ba ni guri ka gani ya umar akhir anni matsa Allahu akbar ba ni wuri ya umar umar ya sake juyawa gefe ce ya manzan Allah yaya za ka yi wa shugaban munafukai sallah alhalin ka san makiyin Allah ne mai fada da addinin ka Lala da ya ga Umar ya tsananta yana ta maimaita masa sai ya ce ya Umar zaɓi fa aka bani istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wannan a farko kenan ko ka nemo musu gafara ko kakka nemo musu gafara yace inda na san in na neman musu gafara sama da saba'in din za a yafe musu ni kuma zan neman musu gafara Allah ya yafe musu din ni shi na so Allahu akbar annabi yana da yafiya wato gaskiya malam wani in yi wata barnar za ka yi addu'a ma kada Allah azurta shi da tuba gaskiya wani barnar in yayi amma wato saboda zafi saboda ba daɗi wani abu wani ya cuci musulunci amma manzan Allah sha'aninsa ba wannan ba ne saboda shi ya san lahirar kuma ya san me ke cikin ta wallahi malam malamai suka ce wato ko kafiri ne ka ganshi a cikin wutar jahannama Allah yana masa azaba ai sai ka tausaya masa kuma a nan duniya ma ku lura ko a nan duniya ko maƙiyinka ne idan ya fada cikin wani yanayi ka gan shi ba wai ba wani abu ba cuta kawai in aka ɗora masa wani ciwon idan ka gan shi za ka ce kai wani yana wahala Allah sauke wani kwarai da gaske to balanta azaba Allah inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama kalla innaha laza نزاعة للشوى تدعو من أدبر فتول وتولى وجمع فأوعى yace inda an nemo musu sama da saba'in na za a yafe musu lazitu alaiya sai na kara kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah aka yi masa sallah wannan mutumin da muke magana akan sa shi wannan shugaban munafikan shi ne yake zuwa masallaci ranar juma'a an gama haduwa kafin manzo Allah ya hawo bari ko kuma bayan ya idar da sallah ranar juma'a kaga jama'a ta cika zai ce ya ayyuhan nas ya ko mutane ce wannan mutum Muhammadu dan Abdullahi ku bi shi annabi ne aikake daga Allah ku bi shi kaga anan gurin ne ya nuna wa mutane cewa yana tare da manzo sallallahu alaihi sai an tashi an an tafi wanda suka san shi sun san shi sun san munafiki ne wani dama yana fara magana ma zai daga sallah sai ya gaba sai kada ga rabu da juna sai ya koma wajen yan uwansa kafirai zai ce ba yau na gama da su ai ai na gama kifar da su me amfanin wannan saboda ko da zai zo yayi wata barnar wani zai ce a ba shi bane ai wannan namu ne to shi haka munafiki yake kullum yana sha'awar ya shiga rigar mutanen kirki kullum yana sha'awar a ce yana aikin kirki kai wallahi wani lokacin zai iya cirewa wani abu nasa ya bayar ya yi a idan mutane dan a gani a yabe shi a ce ai wannan na Allah ne ba dan kuma ba dan ya kare kansa daga barnar da zai yi nan gaba mala yana da kyau ka san meye munafurci ka karanta munafurci ka san halin munafiki da ɗabi'a irin ta munafiki dan kada ya wahal da kai yawan sallah mutum kada ya rudar da kai wallahi ko yawan kaza din sa kada ya rudar da kai ba a samun munafikai ma daman sai a cikin musulmi kuma a cikin masu kokarin addini zai shiga ya saje da su in gaya maka gaskiya amma wallahi gangan jikin ne kawai ke tare da su zuciyar ba ta su bace amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce zan yi masa sallah yi masa sallah amma bai dade ba kawai sai Allah ya saukar masa da ayar wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri daga yau kada ka sake yi wa wani daga cikin su in ya mutu sallah ko waye kuma kar ka tsaya a kabarinsa saboda sun kafirce wa Allah kuma sun mutu suna ba su kai Allahu akbar a wata riwaya ta Jabir bin Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya zo kabarin Abdullah ibn Ubay ibn Salul bayan an shigar da shi cikin raminsa Allahu akbar Allah ya nuna masa mutuwar wannan mutumin makiyinsa amma ka duba wato jama'a ina maimaita wannan ne wai don mu koyi siyasar zamantakewa da mutane kuma wani lokacin shugabanka ko malaminka ko babanka ko mai unguwarka ko jagoranka la'alla zai iya yiwa kamar misalin mahaifinka wani mutum makiyinku ne a anguwa kuma yana fada da ku wataƙila aƙidar ku ba ɗaya da shi ba amma wata masifa ta same shi ko kuma hasara ta same shi ko a yi masa mutuwa wani babban mutum ko malami ya tashi ya taka kafa ya je i gaishe shi ya yi masa jaje ya jajanta masa ko ma ya taimaka masa kar ka koma gefe ka ci haba da Allah haba da Allah ya za a ya ce wani da yake kaza kaza an je an yi masa kaza a'a akwai siyasa ta zamantakewa wataƙila a cikin 'ya'yan gidansa akwai wakilan sunna ba don shi yaka je ba an je ne don me don 'ya'yan shi sa da yawa wani lokacin bid'a akan ɗan raga mata ba don wani abu ba saboda masu tasowa yara da jikoki da matan aure da suke bugu waya suke aiko text message daga gida kaza ne muna tare da ku a tafiyan nan ta sunna saboda wannan ake dan daga kafa wallahi ba ba hikima bace ta da'awa wato karin karinka karinka rufe ido ka saki hukunci gabaki daya ka rinka yi kana dan ragewa kaɗan saboda akwai wata damar ina gaya muku bayan 'yan shekaru kaɗan masu zuwa a nan akwai wasu abubuwan za su bayyana da za su ba ku mamaki a wasu gidajen da su suka fi kowa fada da sunna suka fi kowa fada da aƙida to kuma insha Allah ta'ala Allah ya dasa sunnan da aƙida a cikin gidajen lokaci kaɗan lokaci ake jira kaɗan zai bayyana nan gaba kaɗan kuma za ku gani ko bayan na mutu za ku gani insha Allah ba sai kuna fahimta na kaga anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ba yana da ɗan sahabi ba kaga irin mu'amalar shugaban munafikai gaba ke daya amma annabi ya je kabarin sa ya je yi mai sallah Umar a gaban sahabbai gaba ɗaya ya ji ya rigar manzo Allah ce ya manzo Allah dakata kakka mai sallah ya shi ka bari dan annabi yana son sa ne ba don yana son shi bane so rayuwa ana yi ana dubawa jama'a ya kamata mu zamanto masu basira musamman yan uwa da mutum yake zaune a wurin da mutanen da yake zaune da su ko a unguwa ko a kasuwa a su ba ɗaya bane dole sai an yi haƙuri don a shigar da manufa kuma a kyautata mu'amala da mu'amala human relation idan kai wa mutum wata mu'amala ta nan za ka sai shi wallahi ka tafiyar da shi da yawa wannan yana faruwa ina fatan muna fahimta Allah ya ganar da mu to shine yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wannan kabari inji Jabir bin Abdullah ya tara an sa wannan mutumi a cikin kabarinsa maza Allah ce ku fitar da shi bayan fa binne shi ya ce ku fito da shi aka fito da shi ya ɗora shi akan gwiwarsa ya ce ku ɗora mun shi akan gwiwoyina ka ɗora shi annabi ya hura ya masa busa da tofi a bakin shi ya ciro rigarsa ya sa masa ya ce aje abin ne shi ba abin da ɗansa ne ne ba ba to an yi masa ba shi kenan ba an yi masa an sa shi don ya faranta wa ɗan don kuma ya kyautata mu'amala kuma su kansu yahudawa da suke tare shi suke ziga shi yake wa annabi rashin kirki za su ce kai muhammadu nan wani mutum ne na daban ba iri ɗaya ba ne da sauran mutane sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar a wata riwaya aka ce a lokacin manzon Allah yana riguna ne guda biyu sai ya sa masa guda ɗaya ya bar guda ɗaya a jikinsa wata ruwa da aka ce sai ɗansa ya ce ya manzan Allah wannan riguna guda biyu na fi son ka sa masa wanda take ta cikin ta cikin wacce take taɓa guminka wacce take dabdafa ta jikinka ita nake so ka sa masa kamar yadda ya zo a cikin riwayar sahih bukhari kitabul janaiz a wata riwaya aka ce a ranar yakin badar an zo da babban manzan Allah Abbas Abbas ibn Abdul Muttalib an kamo shi a cikin ribatattun yaƙi bayi da ko riga an san Abbas ko? baban Abdullahi Abdullahi bin Man Abbas Abbas din dan uwan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to a yakin badar da aka je lokacin bai musulunta ba sai aka kamo shi cikin ribatattun yaki to cikin kama shi ya aka yanayi na yaki da aka kama shi to ko riga ba da shi ko riga to ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cafko shi an kamo shi ba musulmi ba kuma gashi babu riga to sai aka samu rigar wannan shugaban munafikan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai aka ce a kawo rigar mana yana da wata rigar safaya kenan sai aka sa wa shi Abbas aka ce gashi daura wannan rigar a matsayinka na babban annabi kakka zauna ba riga to shi ne wasu suka ce wannan rigar ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba ya sa wa bafansa a ranar yakin Uhud shine ya biya rigar tunda shi Abdullahi ibn Ubayy zai zai mutu sai a- ko ya mutu sai annabi ya biya wannan rigar ya biya da rigarsa a matsayin rigar da na cire na karba taka a wajen a yakin badar na sa wa baffana ga ta nan na biya a tafi haka wasu suka ruwaito kamar yadda jabir bin abdullahi ya ruwaito Allah ya kara masa yadda to a nan gurin me ake so a ce imam bukhari ya ruwaito kamar yadda ibn uyayna ah, ya ruwaito cewa ma'ana ana so a justifying me hikimar ba da rigar idan ma bu ce misalin ba mu dauka cewa dan Allah i gafarta masa bane ko ko ba ka bane ko kuma dan a faranta wa ɗansa ne ko to yana da wata alfarma da yi wa annabi shi wani shugaban munafukan akwai wata alfarma da ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine manzan Allah yake so kafin ya tafi gaba daya su rabu ya bar duniya bari shi ma ya sakanka masa dan kai ya tafi cewa a zo ana yada a ce ya ma yi wa manzan Allah ai mutunci shi ma kaza kaza shine annabi ya dauki rigar ya miyar ya bayar alayi hal shugaban munafukai ne kuma a wannan yanayi da yake ciki yanayi ne da yana buƙatar annabi din yana buƙatar gafara duk da cewa ba a gafarta masa din ba dan kallalle yana wuta ko shakka babu shugaba ne na munafukai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira haka Allah ya ce Allahu akbar an tambayi manzon Allah a wata riwaya kamar yadda Imam Tabari ya ruwaito ta um, Imam Asyuti ya kawo a cikin Durul Mansur riwaya din da asbabun nuzul ta wahidi ya zo kuma a cikin takhrij a hadisul kashaf cewa me yasa ya manzon Allah ka sa rigar ka ga munafukai ko shugaban munafiki munafukai me yasa ka ba shi riga sai annabi ya ce ai ni riga ta da sallar da na masa ba zai masa komai ba a wajen Allah amma abin da yasa ne wannan ina son ta dalilin wannan ne in samu mutum dubu cikin al'ummarsa mabiyansa su musulunta amma ba wai don shi bane ma'ana na yi wannan ne dan baya kun yi maganar na gaya muku wacce kenan ya yi ne don me a samu na baya ba wai don shi ba kuma daga baya din malamai suka ruwaito cewa lalle an samu mutane dubun dubata sun musulunta daga cikin jama'ar wannan abdullahi ibn ubay ibn salul din yayin da suka ga irin yadda annabi ya yi karamci gare shi duk da maƙiyi ne ga annabi din ya yi karamci gare shi ya bar masa riga sai aka binne shi da ita suka ce to mun musulunta ba gaskiya inda haka ne ma musulunci sanan gurin abin da zamu dauka ya koyi uwana duk lokacin da mutum yake maka rashin kirki to kai din yi kokari kai masa da'awa da'awar da za ka yi masa shine ka kyautata masa dan ka dawo da shi hanya wataƙila da'awar da za ka yi masa ta yi masa amfani shi a karan kansa yana raye wataƙila kuma sai bayan ya mutu kada ku manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da wani mutum makoci ne gare shi ba yahudi mugu wanda shara idan yayi shara da bola a gidansa gidan manzo Allah yake watsuwa yana zubawa dan Allah za ka yi jure wannan a ce yau makocinka da kuke zaune fili sai ya kai 50 ba 50 ne da kai shi ma 50 ba 50 ne da shi kana da dirinsa ka sai ya kai shi ma sai ya yi ka gina gidanka ba ba ba tourist ne kai ba dan asali ne kai ba ku zo ku zauna da shi kawai ya rinka saboda bambancin aƙida da addini idan yayi shara ya ɗebo shararsa ba wai ya zuwa kofar gidanka ba ya rinka watsowa cikin gidanka kuma ka kyale shi yau ai sai dai ai sama ai ƙasa ai kaji ya ce tabbas daman ɗan zafi ne ka ina ji amma wala mala maza Allah hakuri yayi riwaya da yawa ana faɗa eh, wani lokacin sai ya zo baya zubo sharar ashe bai da lafiya ne cuta ta hana shi ya zubo da sharar eh ya aka yi lafiya ya makoci na mai cutar da ni ce ai baya da lafiya sai ce a to bari mu je mu gaishe shi ce kwana biyu ne naga yar sharar da ake zubowa ba a zubowa ce ba zan zo aka ce in baka da lafiya ba zan zo in gaishe ka wani abu sai manzon Allah mu dai karanta mu ji sunna kawai ko ba haka bane aiki kan watakila Allahu alam ko wallahi mu daure mu aikata da akwai ciwo kwarai da gaske yadda za ku gane rashin hakurin mu gaskiya muna da wahala mu iya aikata wannan da kuskure fa mutum yana tafiya a mota ko a kan titi a hanya ya maka wani ganganci babban abin da zaka masa zagi haka muke yi duk ɗabi'ar mu ne har ma malamin naku ne karatun shi ma sai dai Allah ya kiyaye to mutum yana yi maka abu a hanya wato shaidan baya barin mu mutum da haƙurin kamar misali ya zo ko wani mummunan ubatakin ko ya zo kusa ya jefa karami abinda za ka yi in bakinka yana da linzami to ka dan fa samu dai wata kalma dai ka gaya masa idan bakin baya da linzami kuma wayo ba magana wani dama in kaga ya shigo maka ranko ba cikin daga can za ka yi mai dankwalo kai haka kai kaga hakan nan da haka abinda zai tara kenan sai kaga ya kusa ya ka janye hannun ba wa iya hakuri ba wa iya hakuri kyautata wa junanmu ma ba ma iya yi ballantana wani mu ya cutar da mu mu jure misali abin nisa na faɗa haka makoci da makoci yan nefa za su zo yanke wuta shi zai zo ya tsaya kada a yanke ta gidansa makocinsa kuma da an hau tsani za a yanke makocin sai ya maza ya shiga gida su datse ta kawai in ba sa ba wani zai zo ya ce bai biya ba ko ku datse ta baya san biya ni ma na biya mai biya baya biya akan kallon ba ku wanda biyar wallahi malam muna buƙatar gyara Allah ya gyara mana halin mu wato Allah ya yi mana afuwa to wannan shine kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya je gaida ba yahudi ba yahudi ya je gaishe shi mahaifin shi mahaifinsa yake ce da ba yahuda shi ba yahuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe shi yana mai tallan musulunci yana cewa ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya zo gaida mara lafiya kuma yana da'awa yaron sai ya duba baban shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya sake duba babansa sai baban nashi fa shi baban nashi ba yahudi ne shi ma sai ya ce akwai abul qasim kai masa baya mana abin da yace ka faɗa ka faɗa kawai yaron nan sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yayi kalmar shahada manzo Allah ya fito yana farin ciki yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar godiya tabbata ga Allah da ya kubutar da wannan mutumi daga wutar jahannama da ya mutu da dan wuta ne kalmar shahadar na ita ta kubutar da shi جمالا نعم نعم فلا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم نعم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
zai iya yi wa munafiki ya zama yana da ni'ima ta duniya dukiya kuɗi kyawun jiki wadata wurin zama mai kyau abun hawa mulki sarauta ko ma mai da kasani na duniya zai iya zaman to ya fi musulmi ma shine Allah yake rarrashin manzon Allah cewa wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum kada ƴaƴansu kada dukiyarsu da ƴaƴansu ya burge ka ko ya dauki hankalinka tu'jibuka ko burgewa ko kayatarwa duk ƴaƴan da munafiki zai tara kada su kayatar da kai haka kuma duk dukiyar da munafiki zai samu ba yayi munafurci ya samu kuɗi ba to kada ya burge ka ka san akwai masu munafurci samu kuɗi ko yawwa to kada ya burge ka إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الد- في الدنيا Allah yana nufin ya musu azaba ne da wannan dukiya ko ‘ya'ya a duniya. Allahu Akbar. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun rayukansu su fita daga jikinsu cikin wahala da ƙyar kuma suna nan suna cikin kafirci. Kalmar wato tazhaqa takhruju ar-ruh min ajda min ajsadihim bi mashaqqa ransu ya fita daga jikinsu da wahala ma'ana munafiki in yazo mutuwa da ƙirran yake fita da wahala yake fita daga gangan jikinsa shine wata zahaka anfusuhum wa hum kafirun azaba tun daga nan duniya kafin su je lahira kudin su bai musu komai ba ƴaƴan su bai musu komai ba ai wasu sun ci kudin ba za sun ci kudin ba me kudi ya zama ya zama musu guba ya zama musu guba ya zama musu bala'i ya zama musu masifa kudin haram kuma wallahi babu inda suke zuwa ka ci da yawa ka ci kaɗan ka tara ka sai motoci ka sai gidaje ka yi duk abin da za ka yi mutuncinka ya zube a idan mutane ka wulaƙanta ka tozarta bahaushe ya ce mutunci madara ne in ya riga ya zube shi kenan baya ɗebuwa duka hakan nan ko ka tuba wani ba zai san ka tuba ba da irin wannan abin zai ta ganin ka shine illa kwaɗayi da tozartar da kai kenan mu je malam وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم haka وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات
Allahu akbar وأولئك هم المفلحون sai mi أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها na'am ذلك الفوز العظيم to Allah ya samu a cikin su abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh